Allah huwal ganiyul hamidu wato akwai saɓani wata kalmar da yake ta zo a wata kira'ar mai yiwa wata kira'ar ya zama wannan kalmar ba ta zo ba shi yasa lissafin kalmomin bai tsaru ba to wal'ayi haka nan lissafin ayoyin saboda me ana samun saɓani ko a madina kanta musafai guda biyu ne lissafin ayoyin akwai na farko akwai na biyu akwai musafi na farko akwai musafi na biyu to Uh, ga lissafin mutanen Dimishka wanda sun mafi kowa yawan lissafawa ayoyi da yawa don wata surar sai kaga su a musafinsu an samu bambancin aya uku wurin da yawa da yake sauran ba za su lissafa aya ba su sai su lissafa aya a kira'arsu kuma haka ya inganta din daga annabi sallallahu alaihi wasallama mu dai wato kira'ar mu yadda aka sani kidayar ayoyin dubu shida da maitan da goma sha hudu ko diyarau dubu shida da maitan da goma sha hudu mu a kira'a mutu amma akwai kira'ar da yake ya kai har da ɗari shida ma kaga ta fita mu kira'ar da ayoyi ɗari hudu kenan saboda akwai wuraren da yake zai zama ba aya ba mu a kira'ar mu ta yi wakafi ne amma ta kira'ar sai ya zama aya sai ya zama wajen aya wata ƙada'una sabila wasu sai su sa aya ayin na kula ta tuna alfahisha ta kada wani sabila sai sa aya wa ta tuna fina di kuma mun karto muku nan ba wakafi ne ma wani wajen ma sai ya zama ba a sa ma wakafin ba ba wakafin to haka nan lissafin haruffan shi ma lamiyan ta zumi bai tsaru ba wasu za su ce ga yawan haruffan qur'ani wasu ce a'a ai sun fa haka wasu ce ba su kai haka ba saboda me saboda wani duban lokacin da yake lissafa haruffan nan haruffan da ake rubutawa da baki shi yasa alif ja a wajensa ba harafi ba ne ya zawaidi wadda ake ba a rubuta ta ya ya ara cikakkiya sai ya ce a to tunda yake a musafi asali ba a rubuta ta ba ai ba harafi ba ce ba zai rubuta ta ba ko da yake wajen faɗa an san za a faɗe ta alif ja ma an san wajen faɗa za a faɗe shi to amma tunda yake ba a rubuta ba sai ya ce ba zai lissafa shi ba wani kuma ya ce a duk irin waɗannan ma sai ya lissafa da su wasu wata kira'ar ya zama akwai ƙarin harafin wata kira'ar ba ƙarin harafin ehin wa ma yuhadi'una kaga da ƙarin alif ja ko wata kira'ar wa ma yahda'una a wata kira'ar to in an zo kenan wanda za su rubuta da alif ja daman akwai alif kenan a wajen akwai ƙarin harafi kenan wanda ko yake su ba sa lissafawa da alif ja ko ko wanda su daman kira'ar da suka yi bi wa ma yahda'una ne illa anfusahum sai su ce ai ba wani alif a wajen dama ba za su lissafa wani alifi ba to shi yasa tsarin haruffan yake aka samu ruwayoyi daban-daban daga malamai duba da wannan cewa inda yake wata kira za ta tabbatar da harafi wata kira ba za ta tabbatar ba wanda wani zai ce in ya tashi rubuta lissafa haruffan sai ya hada haddasa alif ja da sauransu wani ko ya ce a ai asalin musafin ba a rubuta ba ba a rubuta da wannan ba to wato su ayoyin nan an surorin nan na ƙur'ani akwai wa'anda yake an samu saɓani a lissafin ayoyinsu mujmala wajen ijimali mufassala da kuma wajen tafsili akwai surar da wannan kira'ar sai a ce aya cas'in ce wata kira'ar a ce aya 89 ce ko a ce aya 88 ne to kuma ya zama wajen da wannan kira'a za ta ce nan aya ce wannan kira'a sai ta ce a waƙafi ne a wajen ba aya ba ba aya ba to sai ya zama kenan wato an samu sabani misali kaga a ƙur'anin mutanen kufa su a kira'a su duk fawatihu suwarin nan kowace aya suke lissafa ta akwai ma wadda suke lissafa ta aya biyu kamar hemim ayin sin qaf aya ce a wajensu mu ko gaba ɗaya wannan ma ba aya bace ba aya bace sai an kai kazalika yuhi ilayka wal ladina min qablika Allahu al-azizul hakim sai nan hakim shine cikar aya to inda su za su ce sun karanta aya uku mu ko a kira amma aya ɗaya ce tunda su duk inda yake harfu tahaji suna lissafa shi aya sai dai wanda yake harafi ɗaya ne kamar nun to ko su a wajensu nan ba aya ba ce waƙafi ne ko ƙaf ko sad ko kuma wanda yake ya ƙare da ra kama alif lam ra to su ma nan ba aya bace farkon suratu yunus ko hudu ko yusuf duk ba aya bace ko alif lam mim ra farkon suratu ra'd to su ma ba aya bace a wajen su ko kuma wanda yake ya kare da nun dasiyin dasiyin to su ma ba aya bace a wajen su to yanda shaɗabi yake faɗa a nazimatu zuhuri wa ma faɗuhu harfu tahajji fa ayatul likofin siwa zira wa ɗasina wal wutiri wa ma faɗuhu harfu tahajji fa ayatul likofin duk surar da yake an fare ta da hurufu tahajji ɗin nan aya ce ga wajen kufawa a musafi kufi aya ce suwa zira banda wanda yake ya kare dara wa ɗasina banda ɗasiyin wanda yake an buɗe surori biyu da suko wal wutiri banda wanda yake harafi ɗaiɗai wanda yake surori uku ne aka buɗe su da wannan mai harafi ɗaiɗan ko da sa da nun da ƙaf to to wa'annan su ba ayoyi bane a wajen su wato ilimin sanin ayoyin qur'ani ilimi ne shi ma kansa mai zaman kansa shi yasa shi yau sha ɗabi ya yi littafi ma a kansa bayan shi kuma akwai littattafai da yawa kafin shi da kuma daga bayansa ma azumatu zuhri wato baitoci mai tun da casa'in da bakwai ne wa abiyatu ha tis'una ma'ani a ta yi niƙul wa zid saba'atan ta hakil lujaina ma'adurri وأبياتها تسعون مع مئتين قل وزد سبعة تهكل جين من الدر
وذا فقط waza akwai wanda yake kuma saɓanin a wajen tafsilin ne sai a samu da wannan kira'ar da wannan kira'ar an ce wannan sura aya kaza ce ayoyin yayi daidai amma kuma wajen tafsilin ya zamo ya sassaɓa inda wa'annan za su ce wata aya sai wani wajen sai wa'annan su ce a wakafi ne a wajen wannan ko su ce a ai aya ce su kuma sai ya zama wani wajen ne su ɗauka wakafin su kuma wancan su ce nan ne aya to ya zama an samu sabanin kenan wajen a tafsili amma ba wajen ijimali ba wajen ijimalin a ce ayoyin haka ne daidai ne yadda wa'annan suka faɗa haka wannan ma suka faɗa amma kuma wajen tafsilin ya zama an samu bambanci to akwai kuma surorin da yake ba saɓani a cikin ƙidayar ayoyinsu da ta fuskar ijimali da ta fuskar tafsili inda yake an samu ijima'i kan cewa ayoyin kaza ne kuma inda duk wa'annan suka ce nan aya ce wa'ancan ma nan za su ce nan din ne dai aya ya zama ba saɓanin a ciki to musdala bisa wawaitawa da ta fuskar ijimalin da ta fuskar tafsilin duk ba saɓani a ciki shine istijalin
falayu tawqifiyatin ita dai aya ba a cewa nan ƙarshen aya ne sai in an karɓo sai idan ƙira'a ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ƙarshen aya ne ba ba magana ce ta ijtihadi ba ba magana ce ta fahimta ba ba wani duk da ilimin sa duk fahimtarsa da zai iya cewa nan ƙarshen aya ce sai in an karɓo haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka samu ayoyi dogaye irin su ayatul daini ya yi lazina aminu za ta dayan tun bi dainin kaga samu ayo irin su masu tsawo aka samu kuma ayoyi gajeru irin wal fajar su ayoyi wanda suke gajeru an samu kuma wanda suke matsakaita ba gajerun ba ba masu tsawon ba wakacin yadda aka ciro ta dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake bi ba magana ce ta istihadi ba wajen lissafa ayar sai yadda aka ciro daga annabi sallallahu alaihi wasallama to alhamdulillah a shi sumuni wannan istihadi ne sumuni da izifi da rubi'i da nisbi duk wannan istihadi ne ba cirowa ba ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa akan samu bambanci da yawa wani lokacin ma sai kaga inda aka ajiye izifi ba kan magana ba ne a tsakiyar magana ne akan ajiye izifin to wannan saboda duk istihadi ne ko sumuni kaga wato kan magana ne ma aka ajiye shi to a ba harafai suka yi amfani da su ba inda harafai ne ai sai ya zama duk sun tashi tsawon su daya amma kaga wani sumunin ai sai kaga ya kai wani rubu'in ma ko ko ya kusa kaga wayansu sumunan ai duk kanana ne ga su irin su lakun fiha manafi eh, wanda duk gajejjeru ne ga su ko to akwai kuma waɗanda suke dogaye ko to shi yasa ba wai sun bi haruffa ba ne sun bi istihadi ne dai kawai nasu sun yi istihadi ne dai nasu mhm. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يرجو إليه السعد من To- الأواعي.
to ma yarju ila sanadi to mun gama magana kan irin yadda qur'ani ya sauka an yi magana daban-daban kan irin yadda qur'ani ya sauka cewa ga yadda ma ake saukar da wahayi ga yadda qur'anin ya sauka ga a sunayensa ga sunayen surorinsa da sauransu to yanzu kuma za a yi magana kan abin da yake ya koma kan sanadi sanadin qur'ani yaya aka karɓo qur'anin daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har ya taho ya taho ya taho ya sadu zuwa gare mu
من التي ترجع للإسناد تواتر شاذ مع الآهاد مم.
فالأول السبعة قيل إلا نوع الأداء نوع الأداء مهم.
خلافا جل والثاني ما لتابع وما اشتهر للثقف أو قرابة ثم الأبر والثالث والثالث الثلاث أو ما قرأت
sahabatu وصح إن تواترت مسح إسنادا هو القرآن إن وافقت ما خط ما خط ما haddahu usmanu
التي ترجع للإسناد yana daga nau'o'in ilimin ƙur'ani abin da yake ya koma ga isnadinsa yadda aka karɓo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye suka karɓo ƙur'anin daga annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye suka karɓa a hannunsu suwaye su ma suka karɓa gaga suka karɓe shi a hannun nasa su kuma wanda suka karɓa a hannunsu ya suka karɓa
تواتر wato shi a cikin ƙira'o'i akwai ƙira'ar da yake ta cika dukkan sharuɗan tawaturi
شاذ akwai kuma ƙira'a wadda za a ce mata ƙira'a ce shazza wato ta bauɗe daga ƙira'ar da take
مع العهاد akwai kuma ƙira'a wadda yake ita ba ta bauɗe ba amma kuma bata cika sharuɗan tawaturin nan ba ya zama kenan iri uku kenan iri uku kenan akwai ƙira'a mutawatira wadda ita ce ake karantawa da ita ko a sallah ne ka karanta da kowace a cikinta sallah ka tayi a kuma a ko'ina an gamu kan cewa ana kafa hukunci da ita akwai kuma ƙira'a a hadiya wadda ita wannan ba a karantawa da ita a cikin sallah an gamu da cewa ba za a karanta da ita a sallah ba amma kuma wajen kafa hujja da ita wajen hukunci shine akwai saɓani tsakanin malamai kamar mu a masaba mu dai ba ruwanmu da duk wata ƙira'a wadda take ahad- ah, wato ahadiya wajen kafa hukunci amma kamar shafi'awa suna kafa hukunci da ƙira'a wadda take ahadiya kamar hanafiyawa ma sukan kafa ƙira'a a hujja da ƙira'a wadda take ahadiya ko kuma abin da yake ya zo kamar tafsiri wato kamar mudaraje a cikin ƙira'a to نعم الأول السبعة na farkon ita ce ƙira'a wadda take mutawatira ta farkon wato ƙira'a wadda take mutawatira ita ce ƙira'ar makarantar nan guda bakwai ƙira'ar makarantar nan guda bakwai dukkanin musulmi sun gamu kan cewa ta samu tawaturi ƙira'ar nafi'u nafi'u ibn abi nu'aymin makaranci a madina wato wanda shi yayi wafati hijira na da shekara 169 sai kuma ta abdullahi ibn kasirin makarancin mutanen makka wanda shi ya yi wa fati hijira na da shekara ɗari da ishirin sai ta abu amr ibn ala'i makarancin mutanen basara wanda shi ya yi wa fati hijira na da shekara ɗari da hamsin da hudu sai ta abdullahi ibn amirin makarancin mutanen dimishka wanda shi duk ya riga su wa fati domin ya yi wa fati hijira na da shekara ɗari da goma sha takwas ya riga abdullahi ibn kasirin wa fati da shekara biyu sai kuma ta asimu makarancin mutanen kufa wanda asimu na abin nujud wanda shi ya yi wa fati hijira na da shekara 127 wato bayan abdullahi kasirin da shekara bakwai ya yi wa fati sai kuma ta almajirinsa hamzatu zayyatu almajirin asim din ne wanda shi ma ya yi wa fati hijira na da shekara ɗari da hamsin da shida to sai kuma ta almajirin hamzatu din shine aliyul kisa'i wanda shi ya wa fati hijira na da shekara ɗari da tamanin da tara su wa'annan ukun na daga ƙarshe dukkaninsu makaranta ne a kufa to wa'annan kowanne a cikin su ƙira'arsa ta samu tawaturi ba su ne kawai wanda ƙira'arsa ta samu tawaturi ba amma wato abin ya zo ne kamar dace kamar daga wakacinsu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kirawo'i dewa wanda yake sun samu tawaturi to amma su sai zamo Allah ya fifita su da aka zo yin littafi sai aka fara yin littafi akan tasu shikenan mutane suka koma kula da nasu kuma to a hankali a hankali har ya zamo tawaturi daga waninsu in ba kamar ragowa guda ukun da suka cika goman ba ya zamo ya yanke to dukkan malamai dai sun gama akan cewa a kirawo'in nan guda bakwai mutawatira ce to guda ukun da suka saura kira'ar abu ja'far yazid ibn al-qaqai wanda shi ma makarancin mutan madina ne shine ma malamin nafi'u din nan shine malamin nafi'un ma wanda shi wato ya riga shi wafati kwarai to da kuma yaqubu yaqubu wanda shi mun yi maganar sama kwanaki ko a tafsiri da kuma khalafu to wanda shi ma makaranci ne na mutanen kufa ko kuma bagadada ya zauna a kufa ya koma bagadada da zama to su ma malamai da yawa sun tafkan cewa kira'a su su ukun nan mutawatira ce wanda shi su yake nuni zuwa gare shi a cikin kaukabus sadi'u inda yake cewa wa ajma'u anna shawazza lam yubah qira'atun biha walakin al-asa كهبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر إهم وأجمعوا ما لم يقبات سنغموا أن الشواذ شوى دوة قراءة ودتك شاذة لم يبح قراءة بها بأهل تين كراتو دا إتا كما أصلى ko mutum ya zauna zai ce zai karanta qur'ani ya ringa kira'a shaza ba wannan ba karatu yake ba wasu malaman ma cewa suka yi haƙƙinsa a yi masa ladabi idan a wannan matsayin ne ya zauna yana karanta wannan to walakin al'asa sai dai zancen da yake yafi inganci daga zantuttukan malamai ka barin fil itijaji ta jari cewa kira'a wadda take shaza ana kafa hujja da ita kamar hadisi wato wannan shine yadda ya gabata gare mu abinda shafi'awa suka tafi akai wa anna hallati wara al'ashari cewa kira'a wadda take shaza ita ce wadda yake ta fita daga kira'ar makarantar nan goma kowanne daga makarantar nan goma kira'arsa ba shaza ba ce kira'a ce wadda take ta samu tawaturi shine zancen da yake ya fi inganci to wasu malaman suka ce wato mai wannan maganar abu sha mata abu sha mata abdurrahman ibn isma'il ad-dimshqi malamin nawawi a littafinsa al-murshidul wajiz al-murshidul wajiz shi abu mata malami ne babba eh malami ne babba a ilmai da yawa da can farkon rayuwarsa sai da ya fara gwanan cewa ilman lugga da nahau domin littafin mufassal na zama hashari sai da ya mai da shi wake to kuma daga baya kuma gwani ne a ilimin kira'a to kuma daga baya wajen karshen wajen tsakiyar rayuwarsa sai ya koma neman ilimin hadisi sai Allah ya buɗe masa ko a ciki har ya zamo ya fifita ya zamo hafizi a wakatinsa shi abu shamata wato yau fati hijira na da shekara 665 ya riga malam a almajirin nasa ya hayar nawawi wa fati da shekara goma sha ɗaya da shekara goma sha ɗaya riga almajirin nasa wa fati to shi wan shi abu shamata shi ne ya faɗa a littafin samurshidul wajiz yake cewa sai ko nau'in bayarwa ya ce a nau'in bayarwan nan wannan bai tawaturi ba amma malamai da yawa sun masa raddin wannan makala ibnul jazari khatimatul huffaz wato ya masa raddi kwarai a kai cewa duk wannan nau'o'in ada'in kamar irin su wakafi su maddi da sauransu irin misali yadda za a samu kira'awar warshi wajen madda ta fita hafsu to yace irin wannan ba ba tawaturi bane to amma malamai da yawa irin su shi ibnul jazari irin su suyudi duk sun masa raddi sun tabbatar da cewa duk irin wannan ma an ruwaito shi ruwaitowa mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai kuma abin da saɓani ya yawaita a cikinsa abin da yake wato makarantar nan aka ga kamar ba masu haɗu a kai ba kowa ga irin yadda ya karanta kamar irin su wajen wa abada dagoti wanda kaga abada din nan an sami kirawoyi wanda suke ingatattu a wajen wajen guda hudu ko biyar yace to irin wannan ba tawaturi to shi ma dai wannan wato malamai masana sun masa raddi eh sun masa raddi cewa ko duk irin wannan akwai tawatur shi yasa can ibnu surki ya hakaito raunanawa ga maganar tasa a jam'ul jawami yanda shi ma shehu suyudi ya kawo shi a waƙe wa kila illa hayatul adai kila wa hulfal wa hulfal lafzi lil qurra'i a kaukabu sadio to duk wannan wato shi an masa raddi malamai da yawa sun masa raddi shi abu sha mata akan wannan tare da cewa sa malami ne mafifici to amma kuma shi ba wanda yake ma'asumi min alhadai sai ko manzo sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin minhu zu qabuli wa minhu mardudun suwar rasuli duk wata magana za a samu wadda za a karba za a samu wadda yake za a maida ta sai magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wadda yake ta dace da ta annabi wannan ita ce dole ba inda za a yi sai dai a karba to والثاني يكون الله متعش بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والثاني ما لتابع وما اشتهر مم.
للضعف للضعف أو غرابة ثم الأبر مم.
والثالث الثلاث ثلاث أو ما قرأت مم.
صحابة وصح إن تواترت مم.
ما صح إسنادا هو القرآن إن وافقت ما خطه عثمان مم.
ما عربية وإلا باطلة مم.
أو شاذة أو شاذة منسوخة أو مدخلة مم.
لا يقرأ اليوم بغير الأول مم.
لكن إذا فسره به عملي مم.
أو لا أو لا أو لا فقولان به فقولان.
فقولان به وحيثما مم.
عارضها رفع الحديث قدم مم.
نعم والثاني a na biyu wato shine wanda ake kiranta kira'a shaza ما لتابع shine kira'ar kira'ar da yake an karɓo ta da wani- daga wani daga cikin tabi'ai Na'am.
kama a ce kira'ar mujahidu ko katadatu ko a amashi da sauransu نعم wa mashtaha mashtaha.
ya zamo bai shuhura ba haka din daga gare shi wato bai kawo cikakken isnadinsa daga waɗanda ya karba ba kuma daga baya ma daga gare shi haka din bai shuhura ba to wannan sai a kira kira a shazza kenan نعم للضعف saboda rauni cirowa daga gare shi أو ko غرابة cewa wanda ya ciro daga gare shi ɗaya ne mutum ɗaya ne ثم الأبر wato sannan abin da yake ya fi zamowa nagarta shine a bada ta'arifin ita wannan kira'a shaza haka cewa kira'ar da yake an dangana ta ga tabi'ai نعم ba ta sahabban annabi ba sallallahu alaihi wasallam نعم. والثالث ya na ukun ko shine kira'a wadda take ahadiya kira'ar da take ahadiya umu da ta halafu da ta abu ja'far abu ja'far ma duk ya gabace su a abu ja'far yazidunul qaqa'i to wasu malaman kaɗan sun tafi kan cewa wannan kira'a ta su guda ukun ahadiya ce amma dai zance ingatacce yanda jiya muka ji daga kaukabu sade cewa kira'an nan ta su gaba ɗaya mutawatira ce wa anna hallati wara al'ashari wato wa ajma'u anna shawaza lam yubah qira'atun biha walakin al'asa ka barin fil itijaji tajri wa anna hallati wara al'ashari cewa iqra'ar da za a yi kiranta shaza sai wadda yake ta fita daga kirawoyin nan guda goma wannan ita ce qira'a shaza to
na'am wa ma qara'at sahabatun sai kuma abin da sahabban annabi suka karanta kira'ar da yake an ciro daga sahabbai da ita ma wannan kira'a ce wanda take ahadiya kamar kirawoyin sayyidina ali ko kirawoyin ubayyu wanda yake basu dace da musafi usmani ba Na'am.
ko kirawoyin abdullahi bin mas'ud wanda yake sun tabbata daga gare shi amma ya zama basu dace da musafi usmani ba to duk wannan kirawoyi ne ahadiyye Na'am.
wato nan yadda duk ya kawo su ya dace da yadda muka karanta a manzumatu tafsiri na'am eh wasani al-ahadi kasalasati tadfa'u ha qira'atu sahabati والثالث الشاذ الذي لم يستدر مما رواه التابعون واشتهر إهم. تو wa sahha in tawatarat ya ya- wato shi dai ƙira'a sharaɗin ingancinta ta zamo ta yi tawaturi Mm.
ƙira'a da yake ta- mutawatira ce wannan wato ƙira'a ce ingatacciya a karanta ta koda a sallah ne na'am to ma sahha isnadan huwa alquran ah, to masaha isnadan eh, wato eh, wato nan wasaha Na'am.
an tawatarat akwai gyara Na'am.
wasaha ya inganta an tawatarat Na'am.
cewa wayannan kirawoyin guda uku dukkaninsu mutawatirai ne wasaha ya inganta an tawatarat annaha cewa wayannan kirawoyin guda uku tawatarat ita ma mutawatira ne Na'am.
akwai gyara an an da fatahar alhamza wato an ce muhaffafa daga sakiliya Na'am.
wasaha annaha tawatarat ya inganta cewa kirawo innan guda uku su ma mutawatirai ne to na'am ma sahha isnadan huwa alquran abin da yake ya inganta wato anan sai ya kawo a- abin da ibnul jazari ya kawo shi a waƙe hatimatul huffazi wal muqri'ina inda yake cewa fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmihi timalan yahwi wa sahha isnadan huwa alqur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu wa haythu la yatallu ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة yake cewa ah, fa kullu ma wafaqa wajhan nahawi duk wata qira'a wadda yake ta dace da tsari na larabci me yasa anan aka ce sai qira'a ta dace da tsari na larabci saboda ubangiji ne ya shaida ga qur'anin nan cewa na larabci ne da kenan zai tafi da tsarin zancen larabci Ehin, ah, wato inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan na'am
Eh, eh, wato inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan qur'anan arabiyyan gaira zi waje Allah ne ya shaida Qur'an da cewa na larabci ne ashe zai zo da tsarin zance ne na larabawa ba wai ana nufin cewa a ɗau na hau a ɗora kan Qur'ani ba a'a Qur'ani shine yake ba da shaida ga nahawu nahawu gaba ɗayansa daga Qur'ani aka fidda shi ilimin nahawu gaba ɗaya daga cikin Qur'ani aka fidda shi to da aka ce sai abin da yake ya dace da tsarin a zancen larabci ba wai dan a ɗauki Qur'ani a nahawu a ɗora kan Qur'ani ba yanda malam rabi yake cewa ne faltusli hannan nahawa bit tanzili likai tu'adda min zawil uquli hasha wa kalla wa ma'azallahi an yusliha nahwu kitaballahi lan tusliha alqira'atul mudahhara bin nahwi law kunta imam al-basara aw al-kisai aw ru'asi sayyid al-qurra'i fi kufatihim shaykh al-kisai al-arifi faltufli annan nahwu bitanzili idan ka ga wata banna a nahwu sai ka gyara ta da abin da yake yazo a qur'ani sai ka gyara ta idan misali akarin jayar da masabar malamai da yawa na nahau wanda suka ce a iya rabewa tsakanin murafu da murafi ilaihi da maf'ulu bihi saboda me saboda kirar abdullahi amir abdullahi amir ya karɓa ne daga sahabbai amma haife shi ne a rayuwar annabi ko da dai bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma a rayuwar annabi aka haife shi hijira tana da shekara takwas aka haifi abdullahi ibn amir makarancin mutanen dimishka yau fati kuma hijira na da shekara ɗari da goma sha takwas shekara ɗari da goma ya a duniya to ya karɓa ne wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a kira'arsa ya karɓa daga gare su wa kazalika zayyana likasirin min al-mushrikina qatalu auladahum shuraka'ihim kaga ya rabe tsakanin murafu da murafu ilaihi da maf'ulu bihi ibn malik da ya kawo wannan ya nuna cewa shi dai kam a iyaka fahimtarsa haka ya halatta ko da yake wasu daga malaman nawa sun ce bai halatta ba da ya kawo haka a littafinsa kafiya ba alfiya ba a kafiya asalin alfi a halatta kai tsaye ba wani abu kira a tobin amiri kira al ablan amirin fakar laha min aridin wa nasiri malamai da yawa sun karfafa ta cewa abu ne wanda yake an ruwaito haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam a shi wani malamin nahawu ya hukunci da cewa haka shazi ne ko ba daidai ba a maganarsa ce wannan tashar zanta ko kira'ar hamzatu kaga suka ce dole in za a yi adafi kan mahafuri sai an maimaita wannan ma'a harafin hafara ko to amma suka ce a ba lalle bane malaman kufa suka ce a ba lalle bane me yin hujjar ku gashi an ruwaito haka a zantuttukan larabawa qur'ani ma ya zo da shi a kira'ar hamzatu hamzatu zayyatu ya karanta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami wal arhami ba wal arhama ba adafi akan hidin ba tare da ya maimaita harafin jarra ba ba wa bil arhami ba ba wa bil arhami ba wal arhami kaga to aka ce wannan qira'a ta hamzatu ta karfafa maganar wanda suka ce hakan ya halatta a nan sai masabar mutanen kofa ta fi ta mutanen basara ma karfi to akwai dai gurare irin wannan da yawa to masaha isnadin huwal qur'an to abin da yake sinadin sa ya inganta huwal qur'an wannan shine qur'ani wato sharuɗan inga a wanda za a karanta a ko ina a kafa hujja da ita wajen dukkanin malamai a karanta ko a sallah ne sallah ta inganta abinda yake isnadin ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda isnadin qira'an nan ya zamo ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama in ma faqat ma khattahu Uthman sharadi na biyu ya zama wannan qira'ar da isnadin ta yake ingantacce ta dace da mushafi usmani ta dace da mushafi usmani eh ko da da aka fitar ne daga baya kaga wanda suka karanta maliki da maliki dukkanin kirawin biyu sun dace da musafi usmani saboda maliki ma alif ja ake rubutawa akan mimin faliqul isbahi wa ja'ilul layli wasu suka ce waja ala a kira su waja ala layla haka suka ruwaito to haka dai ya dace da yadda aka rubuta musafin tunda ma masu cewa ja'ilu din ai alif ja ake sawa a wajen ku alif ja ake sawa a wajen ba rabawa ake ba to yadda aka rubuta a musafin di ya ihtimalin kira'o'in nan zai ihtimalin duk kira'o'in nan kowace daga cikin kira'a za ta shiga tsakani to fata bayyano da fata sabbatu duk sun dace kirar a in ja kun fasu kun mina ba'in fata bayyano wasu suka ce fata sabbatu a tasu kira'a to duk dai ya dace saboda sanda aka fara rubutawa ba dugo ba dugo aka rubuta to
ma arabiyatin kuma ya zamo ya dace da tsarin zance na larabci tunda Allah ya ba da shaida ga Qur'anin cewa ya zo ne bisa tsarin zance na larabci
wa illa idan ko zamo bata dace da wani daga cikin wannan ba aka samu sharadi daya daga waɗannan sharuɗan babu to wannan kira'ar ta zamo ba za a karɓe ta ba ba za a karɓe ta ba inda shi can ibnul jazari din yake cewa wa haisu ma ya hatallu rukunin asbiti shuzuzahu law annahu fi sab'ati in ga wata qira'a wadda ɗaya daga cikin rukunan nan babu to wannan lalle qira'a ta zama shazza ba za a yi bai halatta a karatu da ita ba to aw shazatun koko ta zama shazza ce ta bauɗe an shafe ta ne shi wanda yake karantawa da ita bai sami labarin an shafe wannan qira'a ba
aw mudkhala koko an shigar da ita ne a cikin an shigar da abin ne dan tafsiri an shigar da kira'an ne wannan dan tafsiri shi sahabin ganin ya bayyana hukuncin da aya ta kunsa ya kara kamar in kana lahu ahu awutun min ummin wanda suka kara min ummin daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan karin tafsiri ne wannan ƙarin tafsiri ne ba abu ne wanda yake ya inganta a cikin musafi usmani to dan an samu ta fuska ingantacciya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin su akwai wanda ya karanta haka to sai a ɗauka cewa ya karanta haka ne dan tafsiri ya karanta haka ne dan ya fassara abinda ake nufi da ahun din da uhutu cewa min ummin wanda yake lu'ummi eh, ba shakiki ba ba li'abbi ba to
la yuqra'u al-yawma to ko nan za mu tashi to kan baiti ne ko
la min shaitanir rajim bismillahir rahmanir to rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
la yuqra'u al-yawma bi ghayri al-awwali نعم lakin idza fassarahu bihi mali أو لا فقولان به وحيثما أه.
عرضها رفع الحديث قدم dubima
نعم لا يقرأ اليوم bai halatta ba a karatun qur'ani a yau bi gairil awwali da qira'at da yake ba ta tawaturi ba sai dai wato bisa abin da ya tafi akai cewa wasaha an tawatara Ahan, kira'o'in nan guda uku wanda suka zama su ne cikon goma kira'ar abu ja'far yazid ibn al-qaqai mutumin madina da kuma kira'atu yaqub al-basri da kuma kira'ar wato halafu a kofi ko bagadadi to duk su ma ana karatu da su ya halatta a karanta qur'ani da su wanda ya kira- ya sallarsa da kar- kira'ar abu ja'far kira'ar sa- sallarsa ta inganta ko ya salla bisa kira'a halafu ko ya sallah bisa kira'a ya gogo to shi ma sallarsa ta inganta ba sai lalle wa'annan guda bakwai ba wannan guda ukun su ma ingantattu ne yanda ya gabata a can wasaha an tawatarar to amma wanda yake waninsu kamar kira'ar a amashu a amashu ko yahaya wato eh, ra- ragowar guda ra- sauran guda hudun nan kamar hassanul eh, Hassanul basari to duk wannan eh, wato ba a kira'a ba a yin kira'a da kira'arsa a yanzu sai dai a ruwaito ta ta fuskar koyarwa a karba ta fuskar ka- eh, koyarwa amma mutum ba ya fara sallah ya ce zai karanta ya kira'a kira'ar Hassanul basari ba ko ko ya haya ko ko a amashu Ahun, to duk wannan ah, kara- ah, kira'ar su bai- bai- ba a yin sallah da ita shine la yuqra'ul yawma ba a yin karatu a yau da gairil awwali da wani na farkon
لكن إذا فسره to sai abin da ya rage kuma wajen a kafa hujja da kira'ar da take ba mutawatira ba a wajen aiki an ji dai a wajen karatu ba za a yi karatu da ita ba to amma wajen kafa hujja ko wajen aiki a kafa hujja da ita ko ko ita ma- ba hujja ba ce ma wajen aiki a babin fiqihu to lakin idza fassarahu sai dai idan ya zamo qira'a ce wadda yake ta zo tafsirin qira'a ingatacciya to imali bihi sai kai aiki da shi ina misalin wannan kamar qira'an sashin sabon annabi Allah ya dagare su da suka karanta lahu ahun aw ukhtun min ummi na suratul nisa suka ƙara min ummin to wannan ƙarin min ummin din tafsiri ne domin an san daman ana nufin dan uwan wanda yake ummi ko yar uwar wanda take ummiya shi yasa sun kawo ne dan tafsiri sun kawo ne dan tafsiri yan uwa lu'ummai biyu in sun ka- ah, wato ya- dan uwa lu'ummi shi yake gadan sulusi lu'ummai biyu suna gadan sulusi ko fiye da biyu suna gadan sulusi to kira'ar da yake ta zo don tafsiri a yi aiki da ita kenan wajen mafi yawan malamai akwai waɗansu wanda suka ce a ko ita ma ba za a yi aiki da ita ba bisa cewa kira'a sai dai a batta a matsayin kawai an karɓo tafsirin daga wajen sahabbai wanda shi kuma wannan ya gabata gare mu cewa akwai inda yake ake ɗaukan tafsirin sahabi mar- hukuncin marfu'i akwai inda ba a ɗaukan tafsirin sahabi a hukuncin marfu'i ko to a can yadda shehu suyuɗi yake faɗa alfiyatul hadis wa haka za tafsiru man man qad sahiba fi sababin nuzuli aw ra'ayan aba ko yanda magabacinsa wato shehu iraki yake faɗa a tasa alfiyar wa addu ma fassarahu sahabi raf'an fa mahamulun alal asbabi to
أو لا idan ko ya zamo bai bai fassara ba wannan kira'a ba tafsiri ba ce ta kawo ƙarin wani abu ba abin da yake cikin ne kawai ta bayaninsa ba a'a ta kawo wani ƙarin hukunci نعم فقولان bihi akwai zantutuka biyu a cikin yin aikin da shi da rashin aikin da shi mu dai a masabar mu mun tafi bisa cewa ba za a aiki da shi ba kad'a yanke amma shafi'awa su ma a nan sun bi mu amma hanafiyawa sun ce sai a yi aiki da shi shi yasa mu da shafi'awa gaba ɗaya muka tafi zuwa cewa wanda bai samu damar ya kafarar rantsuwa ba ya rantsuwa ya kari ko ko zai kari ya zama zai kafara to an faɗa abubuwa guda uku wanda zai fara yi ko to in ko bai samu ɗaya daga cikin ukun nan ba wato an faɗa abu uku wanda kowanne a cikin su in yi ya isa masa kafarar rantsuwa la yuwazikum Allahu bilagaw fi amanikum walakin yuwahizukum bima aqattum layman fa kafaratuhu id'amu asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba an faɗa abu uku id'amu asharati masakina ko kiswatu asharatu masakina ko tahriru raqaba to wanda bai samu ɗaya daga cikin wannan ukun ba sai ya kafara da me kamar lam yajid fa siyamu salasati ayyam wanda bai samu ɗaya daga ciki ukun nan ba sai ya kafara da azumin kwana uku to kaga nan an faɗi azumin kwana uku bisa idlaqi ba a ce sai yayi ukun nan a jere ba ba a ce sai ya raba tsakaninsu ba akwai inda aka kawo azumi aka kawo cewa a yi kafara ko a yi ɗori da azumi amma aka ce dole sai an raba akwai kuma inda aka kawo aka ce dole sai an haɗa sai an yi su a tare a can a famalla ne jit fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'ati nizara ja'atun ka ganin cewa aka sai an raba su ba dama ka ce za ka yi goma gaba daya kai uku a wani lokacin kai bakwai kuma a wani lokacin ko akwai inda kuma yake aka ce fasiya mu share ne mata taji aini sai a azumin wata biyu a jere to anan ko sai aka kawo ba magana a jera to shikenan mu sai muka ce ashe wanda zai kafara zai kafara rantsuwa da azumi ba sai ya jera ba ba sai ya jera ba wannan ita ce kira'a wadda take mutawatira imamu abu hanifa ko da masu bin masabarsa allah ya dagare su sai suka ce a ai akwai kira'a da abdullahi ibn mas'udin ya karanta a wajen fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin ashe sai an yi azumin kwana uku nan a jere idan ya raba tsakanin su kafara tasa bata isa ba sai ya sake yin wata in sai ya sake niza yadda can alfetur so yake cewa min za ni kashtira du ahalil hanafi wato ta tabu a siyani hinsal halafi yan hinsal halifi istikira a tibin mas'udin a ta ƙulna ƙurani ya tuhu ma sabata min za li kashtira du ahalil hanafi yana daga inda aka samu saɓani tsakanin malamai wanda makomar sabanin nan saboda sabawa kira'a ne inda mutane malaman hanafiyawa suka sharɗanta ta tabo a siyami jeranta azumin hinsal halifi a cikin karin rantsuwa isi kiratun masudin aka domin haka ya zo a kirar ablan masudin kulina to mu amsa da muka basu da mu da shafi'awa qur'ani ya tuhu zamowar mutatabi'atin dinna a cikin qur'ani ma sabata bai tabbata ba shi ya samu a wajenmu ba sai ya zo da azumin ajera ba to
wa yasma arabaha raf'ul hadisi inda yake an samu hadisi wanda yake marfu'i ne mu'arara da kira'a wadda take shaza uddima sai a gabatar da shi hadisin wanda yake marfu'i saboda ya fi alamar inganci fiye da kira'ar da take shaza domin ita kira in ba dan akwai wani abu ba da ta yi tawaturi kenan da sai ya zama bata zo ta fuska shazza kawai ba to shi yasa hadisi wanda yake marfu'i wanda ya mu'arara da ita yake abin gabatarwa san yanda yake faɗa manzo mata tafsiri qaulani in arara in arara kul marfu'u qaddimuhu zal qawlu huwa al masmu'u in qaulani in arara kul marfu'u qaddimuhu zal qawlu huwa al masmu'u to alhamdulillah alhamdulillah to idan wanda yake za ka ka fara da azumi ya ayi ta wannan da wanda ya rashin lafiya ai duk wannan shan nasu bai warware jeran tawar tasu ba shan nasu bai warware jeran tawar tasu
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة النبي عليه السلام to qira'atun nabi irin qira'o'in da yake an ruwaito daga annabi alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata ƙira'a da take ingantacciya to daga gare shi aka ruwaito ta amma abin da yasa nan aka fidda wa'ansu kirawoyin aka ce ƙira'ar annabi ce sallallahu alaihi wasallama saboda halayen yadda annabi yake karanta ƙur'ani sun bambanta akwai sanda za a saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi ya kiran sahabbansa ko wanda yake daga cikinsa a wajen domin ya karanta masa wannan ayoyin da aka saukar to wannan kira'ar ba a cewa kira'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce wannan kira'a ce wanda wannan sahabin ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda kuma zato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ne yana karatun qur'ani kawai dan kansa ko kuma a sallah yana sallah yana karatun qur'ani to wani daga cikin sahabbai ya je shi ya karanta ya ji ga yanda ya karanta to irin wannan kira'ar ita ce ake cewa qira'atun nabi kira'ar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba dan haka ba duk wata qira'a ingantacciya to daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka karbe ta yanda aka saukan masa kuma shi da ita din haka aka karbe ta daga gare shi to amma halayen yanda yake karanta qur'anin ne yake ya bambanta akwai sanda yake karantawa ta fuskar ya koyarwa da sahabbansa to wannan ba a cewa kira'ar annabi akwai sanda yake karantawa shi a kansa kawai amma ko a sallah ne ko ko a yana tilawa qur'anin ne to wannan ita ce in an ji ya karanta ake cewa kira'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to الصيحات الإسنادي wanda yake isnadin ta ta inganta
بوضها الحاكم في المستدرك Mhm,
أخرج فيه دون ألف ملك mhm.
كالصاد في الصراط ثم ثم تا ثم تائي لا تجز لا تجزي وتلوه والياء نعم في تل في تلوذ في تلوذ في تلوذ في تلوذ من شذ ذا يا جائي رهن يقل جاء بفتح الياء نعم والعين بعد النفس رفع الجاء جاء، مهم.
هل تستطيع قد أتى بالتاء Mhm.
نعم دارست جزما
to ko ba ba shi haka lokacin ya-
نعم بوابها الحاكم في المستدرك to hakim abu abdullahi ibn al-biya'i a wanda yake malami babba a ilimin hadisi wanda yake da littattafai da yawa wato wanda aka haife shi hijira na da ɗari uku da ishirin yawa fati hijira na da ɗari hudu da biyar to bawo baha ya kawo mata